wato sura wacce take bayani akan kawace-kawace da ɗan adam ya kasance yana sha'awa domin shiga farkon ta lokaci ya mana halin nasa muka tsaya kan daidai aya ta takwas yadda Allah yake nuna mana ƙarfin ikonsa yadda ya aika annabawa abin da aka aika musu annabi sun kafirce Allah ya halakar da su a aika musu wannan su ma wa'yancan da suka kafirce Allah ya halakar da su Allah ya ce to ka duba ya Muhammadu wannan abin da al'umma suke maka to ka yi haƙuri mun halakar da waɗanda suke sun fi su ƙarfi sun fi su damƙa sun fi su tsaurin kayi sai Allah yake cewa wala in sa'a
bismillahir rahmanir rahim na ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
Allah mai girma da ɗaukaka yana tabbatar mana da cewa shi kafiri wuyar da yake sai dai taurin kai ya sa ya ce maka babu Allah kamar yanzu yadda mun shina daga cikin wasu ƙasashe na duniya suna cewa ai kwata-kwata zancen ma Allah bai taso babu wani Allah eh suna nan kuma a cikin ƙasashe har a cikin ƙasashen Asiya akwai wasu yankuna waɗanda suke suna irin wannan da'awar in ka tafi in ka tafi irin abin nan sashen Amerika da bangaren latin amerika akwai wasu bangarori su ma da suke da irin wannan aƙidar na cewa babu allah ne amma ƙarya ne sun san akwai allah domin duk inda ka ga wani abu yanzu misali ka ga ginin nan ka ce ba yin sa aka yi ba ashe ku inda za ka ga gini ko ka ga hanya ko ka ga abin hawa da kake hawa akwai wanda yi shi ko kai kuma akwai wanda yi ka allah kai mana umma kun ga da yake Amerika ita ce uwar kafirai duk da irin musulmin da suke cikinta masu yawa to amma ba su da fawar da za su yi jagorancinta sai dai ana nan tafi muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai mata irin yadda yawa mutanen Mongolia wato ma'ana musulunci ya mata cin wutar daji mutanen ta su yaƙe ta da kanta a da kansu ba tare da wasu kasa sun shiga ba wallahi wannan yana tafa wa anan tunda yanzu ai musulmin ayayyafa suke a cikin tako da ka isa kai sallah a ainihin fadar America White House ai da baka isa ba kai ma kan maganar sallah ma bai taso ba to amma yanzu saboda musulmai da suke yawaita da bangaren civilian da bangaren jami'an tsaro to yanzu a fadar White House in dai ba waɗannan shekarun aka hana ba kai shekarun baya kaɗan ma ana sallar juma'a Allah ka sa mun dace saboda haka Allah ya ce idan an tambaye su kun ga sai aka fara da Allah ya fara da harafin da rantsuwa ya ce wala in sa'altakum wallahi da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda waye ya halicci sammai da kasa la yaqulun Allah za su ce ai Allah ne tabbar ba wata makawa Allah ne Allah ne ya halicce su ai khalaqahunnal aziz al alim Allah wanda yake al'azizu mabuwayi, al'alimu masani ga dukkan komai da kowa. Wannan shi ne jawabin da za su yi maka kuma babu wani face shi. Aika laka hunnan lahu, zul'izza wal ilm. Sun maza da ta'ala ala zalika ma'ana ala za abin nan ala kauli yake nan. Ya ce ka laka hunnan azizu al'alimu. Wane ne shi siffarsa Allah ya ce allazi ya ala lakum al-arda mahada wanda ya sanya muku kasa ga tanan shinkinan diyar. kalma hadin lissabi kamar shimfiɗa da kake wa yaro me yasa aka kawo kafin da jibi a nan aka ce kamar shimfiɗar yaro yadda kake taka doron ƙasa kana tafiya babu cuta a kai ba za ka taka wani abu da zai ji maka ciwo ko ya tayar maka da hankali ko ka taka wani guri ka ji ka kule a kafa a ce kuma gashi ka tafi an daina ganin ka Allah madaukaki ya shimfiɗa wannan kafa waje alala kun fi hasubula kuma Allah ya hore muku hanyoyi jiki daga gari zuwa gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saboda haka wannan duka horewa ce ga Allah in ba dan horewar Allah ka duba irin ƙasa irin ta saudiya da ƙasashen da suke makwabtaka da ita wanda ake tafiya kasuwanci ko dai a- daga can garuruwan a zo maka ko daga maka a tafi irin wayannan ƙasashe irin su syria irin su yaman irin su jordan da makamantansu ina magana jaziratul arab guri ne mai duwatsu mai kwazazzabai amma abin mamaki za ka samu akwai masana hanya akwai masana barauniyar hanya akwai masana hanya ta zahiri duka kuma gari ɗaya za a je wato za a ce in kana son ka tafi cikin ɓuya ba wanda ya na tautahu kaza za ka bi in ka bi tahu kaza ka shiga tahu kaza to za ka isa zuwa kaza duka irin wannan su larabawa a wancan lokaci sun sani to in banda Allah waye ya musar da bawa irin wannan hikima shi yasa yace wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun dan ku shiri ila mi maqasidikum zuwa ga abin da kuke nufi fi asbarikum cikin tafiya da tafiya wa yadullu lakum hadha ai ala khairi ma ja'a bihi nabiyyu wannan yana nuna mafi alkhairin abin da annabinku ya zo muku da shi fa innahu mislu sabil shi alqur'ani misalin kamar hanya ne kana zaune yanzu baka san wanne irin aiki ne mai kyau ba baka san wanne ne mara kyau ba sai aka zo maka da fitila tana ainihin mai tana haska maka gaban kana kallon hanya ka san menene mummuna ka san menene kyakkyawa to haka alqur'ani yake abun bani adam a ba rikonsa ake ana sun kulle da shi misalu sabil ya aqubukum ay ay ma'ana ya aqubukum idza ittabi abin da ittabi'tumuhu ila sa'adati al-abadiyya idan kun bi shi to ya aqubukum shi alqur'anin zai riko da ku ila sa'adati al-abadiyya zuwa ga arziki na rayuwa ta har abada wato duniya da lahira kenan wa yuwasilukum ila mukirrul ardin al-asl kuma ya isar da ku zuwa ga aljanna wacce take madaukakiya shi yasa Allah madaukake ba mu labari yace wa man ya'tihi mu'mina kada amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula wayannan suna da daraja wacce take madaukakiya ita ce aljanna wadda kore muke gudana a karkashin ta Allah yace za su tabbata cikin kuma wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda duk ya tsarkake ibadarsa bai hada Allah da wani ba cikin wannan ibada ta bai yi dan ya burge wani ko ya bai wani haushi ba Allah kai mana muwafaqa sai Allah yake cewa wallazi والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
to ku duba ku ga hikima irin ta Allah yace shine wanda ya saukar da ruwa daga sama kuma iya gwargwadon abin da bayin nasu suke bukata wallahi Allah yana saukar da Allah ya so sai ya saukar da mamakon ruwan da yake bayan ba za su amfana ba karfe cikin cuta za su zama da asara har abada yanzu ku duba irin mamakon ruwa da aka yi bana Allah ya san hakan shi ya fi dacewa da mu domin abin da ba a tsammanin zai yayi kuma ya kai matuka kyau sannan sai Allah ya ajiye mana ayoyi gurare da yawa yadda ba a san ruwa yana kwanciya ba yanzu gashi nan har a yanzu da muke magana ruwa ne na kwanciya a gurare kuma sannan guraren da ake kallon kogi yana ta'adi abin mamaki kogin bai ta'adi ba sai kuma ya biyo ta wani- wasu guraren da ba ma a tsammanin haka wannan duka kudura ce ga Allah saboda haka Allah madaukaki ya ce shi ne ya saukar da ruwan gwargwadon iko ma'ana gwargwadon bukata walam yanzil abinan walam yunazzil dukana bai saukar mana da shi kamar ruwan dukana ba wato cinye koma mai duniya Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari fa askannahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadiruna Allah ya ce mu muka saukar muku da wannan ruwa daga sama kuma gwargwadon abin da ake bukata kuma muka zaunar da shi a cikin ƙasa amma ba muna da ikon mu tafiyar da ruwan mu bar ku da garin ƙasar da duwatsun kawai amma Allah ya ce ba a sakanna sai muka rike muku ruwan yadda ainihin shukar ku za ta amfana To kun san abin mamaki haka wannan alkur'ani yake faɗakarwa ce ga zuciya yadda shukar da kaje kai kaje ka shuka ta yi kyau ta fito sai kuma ruwa ya ɗauke ai bushewa za ta yi ko to haka ainihin mu al'umma muke bani adam idan muka zauna babu karantarwa a junan mu to yadda kaga shukar can za ta kone haka zukatan mu za su bushe ya zama sai barna kuma kawai to saboda haka shi alqur'ani kamar yayyafo ruwa ne akan shuka to haka yake akan zuciya da zarar tana jin Allah ya ce kaza manzon rahama ya ce kaza an yi kaza ko an hana kaza an yi kaza to da izinin Allah zuciya kai ta tausasa amma in zuciya ta zauna ba labarin Allah ya ce annabi ya ce to babu ta bushe kuma al'umma sun shiga halaka Allah ya ce fa an sharra da wannan ne muka rayar shi ma'ana da wannan ruwan bandatan mai kasar da take da matanciya ne Allah ya ce to irin wannan tayar wanda za mu saukar da ruwa daga sama kasa tana jajajen ɗinta wani gurin baki wani gurin kaza kaza kaza duka to kamar haka ne idan muka saukar da ruwa ya ratsa ta tsirran ciki suka kumbura da abin da ko za ku je ku shuka wani kuma ba ku san da shi ba wani amfani ne a cikin gonar ka zai fito ba ka san da shi ba amma da ya fito kuma ya kasa fatanya ka ka kewaye ko kuma da kaka aka ci mora amma ba kai ka shuka shi ba shi yasa Allah ya ce fa ahayna bihi baldatan mai sai ce to irin wannan rayarwa bayan mutuwar guri to ya ce kamar haka ne ka zalika tukura juna kamar haka ne da kuka mutu haka sanya ku cikin kaza da Allah ya ce min haka lakana wa fi hanu ribi wa min hanu tarjikum taratan bukura to kamar haka ne za a fitar da ku da cikin Allah ana kura abinda yake rudar wasu suna kallon cewa to ai suwa na suwa na suwa na suwa na da sun mutu kakannin mu kaza ba mu taba ganin wanda ya tashi kun san wasu jama'ar abinda yake ruda su kenan Allah ya sauwake ikon Allah ya wuce haka Allah ce kamar haka ne za a fitar da ku daga cikin kaburburan ku a hayahan a raye sai ku tashi ka annabun bumurun mustamta kai ka ce ga su jakuna ne wadda zakoki ko garken jakuna ne wadda zakoki suka firgita su kowa zai tashi idansa cilli-cilli kuma yana kallon fiska guda wallahi babu waige wannan lokaci irin da mala'ika zai yi ya ce ya ayyatu hal'izam ya ayyatu haljulur haka ya ƙare kiran halitta ta jikin mutum sai ya ce ku tashi da izinin Allah sai ga muna fitowa daga cikin kaburbura kawai ƙasa tana zuba a jikin saboda kowane ɗan adam akwai ƙashi a tsakan tsakiyar gadon bayansa mahaɗar ƙashin bayansa wato tsakanin kunkumi da tsawon ƙashin bayansa wannan kashin kamar aluminium yake kasa ba ta cin kai gara aluminium in tsawon dadewa ya dadewa a kasu in dai a cikin kasan ne kuma ana yin ruwa wani lokacin ka dakwai za ga yayi birgi birgi to amma shi wancan kashin baya duk inda tsokarka gashinka kashinka jijiyarka ta fice daga jikinka ta ta zama kaza to ranar alkiyama da Allah ya ce mala'ika ya ce su tashi ko mu tashi da izinin Allah haka wannan kashin duk zai jawo sashin abin da yake nasa duk sai ka haku ka tashi mu tashi mu tashi ga mu mutane mun tsaya kadirun alamar ya sha sai Allah ya ce wallazi kalakal ahwa na yace kuma shine ya halicci mace da namiji wato sunfin mace da namiji Allah shi ya halitta waje alalakun minar kulki kuma ya sanya muku daga ainihin jiragen ruwa matar kabuna abin da za ku hau wal al'ami kuma ya sa muku daga cikin dabbobi abin da za ku hau kun ga ya halitta nau'i na halitta dukkan halitta da kake kallanta da wacce kasanta da wacce baka santa ba wallahi kowanne mace da namiji tsakanin bishiya ko kwari ko ma dukkan irin halittu da kake yi kuma kana kallon su to Allah ya sanya nau'in su zama mace da namiji saboda yaduwar jinsi to ya sanya mana dabbobi yace gashi nan mu ci kuma mu hau malam ya kawo yace kamar misali rakumi watakila wani zai ce hadda saniya wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wani ya hau saniya a gabansa to saniya tana gaddama tafiya watakila ya yi doguwar tafiya kuma yana dukanta da aka ko gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace kai tace ka daina duka na ba dan haka aka yi na kawai kuma a dake tace ni an yi ne dan noma sannan kuma a yanka a ci inna lillahi wa inna ilaihi annabin rahama yana zaune sai yace amantu ana wa Abu Bakarin wa Umar su kuma fa ba sa gurin dan Allah ku ji wata shaida da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da Allah akwai wanda zai zagi wannan sahabin ya kwashe lafiya in ba ya tuko manzon rahama yace ana aman yace nayi imani abinda ta faɗa wannan saniyar haka ne sai yace wa Abubakar wa Umar yace kuma Abubakar ma yayi imani haka ne kuma Umar ma yayi imani haka ne kuma wallahi ba samu saboda me yasa annabi ya musu shaida akan saboda su da abin da aka ce annabi ya ce haka yake to sun tabbata haka yake su ba sa shakka shi yasa sayyidina abubakar da aka ce annabi ya yi tafiya wannan tafiyar ta darakin kuma cikin kankanin lokaci aka je aka dawo aka ba shi labari cewa annabi ya je sama ya ce muhammadin aka ce bi shi ne ya faɗa da bakinsa aka ce kwarai da gaske ce to aman ya ce wallahi na yi imani haka ne ba karya yake bai fa zo gun annabin ba kuma baya nan annabin ya tafiya amma ya ce wallahi na yi imani da haka annabi ba zai karya ba to shi yasa anan annabi kuma sai ya shaide su shi da kansa ya ce amantu ana wa abubakar wa kuma to daga nan mutumin dole sai ya sauka a kan sani to anan shi ya sanya da malam ya ce da Allah ya ce waje alalakun minan kulki sai ya ce wal an'ami to anan sai aka ce kal ibil shine za ku iya hawansa za ku iya ainihin me za ku iya dora masa kaya ku yi tafiye tafiye da kuke so to yanzu an ƙara ma har kuɗa ake da shi ko har kuɗa ake da rakumi kuma yanzu kuɗar da rakumi zai yi daga asuba zuwa lokacin da ake tashi karfe sha biyu wallahi saniyar in ba karfin gaske ne da ita ba ta da kuma shi kadai yake jan gaba sai dai a kora ya to Allah ya ce ya sanya muku wannan dan ku hawo ai matar kabuna abinda za ku haushi na waɗannan sunfi na abin ni'ima da Allah ya muku bangaren jirage na ruwa da makamantan irin wannan da irin yanzu sabbin ni'imomin da Allah ya mana wanda gaba kaɗan zamu yi Allah yake cewa menene litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun na'am kun ga anan mu lura Allah ya ce waɗannan dabbobi na ni'ima daga cikinsu da aka ware wani don mu hau ko mu ɗora kaya zuwa wani waje ko makamancin irin wannan sannan ya sanya mana su jiragen na ruwa a wancan lokaci wanda suke ana tuka su da abin tukawa Allah ya ce ya sanya mana idan muka daidaita a bayansu in mun daidaita a bayansu to shi kenan sai mu shiru a'a ba za ka yi shiru ba duk irin abin hawan da ka hau ba za ka yi shiru ba sun mata zakaru ni'imata rabbu sai ku tuna ni'imar ubangiji ku yi zasta waitum alai lokacin da kuka daidaita akan wa taqulu subhanallazi sakkara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina ma'ana mu na ba mu zan masu ikon tankwasa wannan abin da muke tafiya akan sa mu ne muka tilasta masa sai yayi ba a'a horewa ce da yanzu da Allah ka duba ka za ka yaro ɗan ƙarami ɗan ƙaramin yaro ba sai ka yana kora bijimi wanda bijimin in ya tirgiya ba yaron ba ubansa ma bai isa ba ko amma abin ma kiyar yaro ɗan ƙarami yana kora ta wani hukuncin bijimi da na kai shi kuma bijimin idan ya ainihin tada fitina to duk cikin gidan da mazan da sauran mata da manyan da yaran ba wanda ya sai taba shi sai wata yarinya guda daya wallahi ita ce za ta je kuma ta kama a tantar da je ta daure kuma ba abin da zai mata da Allah wannan ba horewa ce ta Allah ba to wata rana sai ya dinke kuma yarinyar ba ta to bari ku ji hikima Allah ya ce wala kad karramna bani adama ko wa hamalnahu fil barri wal bahr har zuwa karshen aya to Allah ya girmama dan adam Allah ya bai dan adam hikima to yanzu yarinyar nan ba ta nan yanzu an shiga tashin hankali kuma bijimin nan zai iya yin dadi shikenan sai aka samu wani wani daga cikin gidan sai ce ya duba wani yaro sai ce wani ya kaka ɗauki kayan wancan kasa wallahi dangane ya je ɗauri gata da zani ya sai ɗaura yana zuwa ya masa kullaci shi kenan sai kama abin da ba ya ɗaure shi kenan ai fitina ta wuce ko to ka Allah ya girmama dan adam ya ba shi hikimomi ba don Allah wace irin dan ce ba za ta faru ba a lokaci to ya za a yi dan adam Allah ya girmama ka kai kuma ba ka tunanin Allah ya girmama ka shi yasa yace idan kun daidaita akai wata qulu subhanallazi sakhara lana sarki ya tabbata ga Allah da i hore mana wannan da ajin wato karfe ko dabba muke tafiya akan ta wa ma kunna lahu muqrinin ba mu isa ko ba mu ba ba mu da ikon mu tankwasa shi yayin yadda muke so su face da horewar Allah wa inna ila rabbina lamunqalibuna ai ma'ana lamunsir abinda lamunsiruna mu masu juyawa ne masu fuskantar al'amarin ubangijin mu malam yace wa taquluna fi alsinatikum zalika jami'an bainal qalbi wal lisan abinda ake son ka kudirce a ranka abinda harshen ka yake fitarwa sannan zuciyarka ta kudirce to da izinin Allah duk abin da ka hau za ka sauka lafiya. Misali, a malam ya ce an musalli na amma shi jirgi na ruwa, fa ya ƙulu fi ha, bismillahi majare ha wa mursaha. Bismillahi majare ha wa mursaha, wa makon na lagu muƙurinina. Can in muka koma cikin abin da suratul Hud kenan ko? Allah maɗaukaki ya gaya mana misali cikin jirgin ruwa kake sai ka ce subhanallazi ma'adana bismillahi majriha wa mursa wato in ka faɗi wancan kalma na cewa subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wasu maluma suka ce sai ka hada tsakanin suka ce a'a shi jirgin ruwa ga abin da zaka faɗi ina fatan mun fahimci wannan saboda haka anan mu lura kalmar ko manufar dan alkur'ani ya zo da ita karka yadda ka hau abun hawa baka tuna da ni'imar Allah kun san ni'ima ta farko da Allah ya mana yanzu misali kana tafiya akan abun hawa kamar mu dauki keke sai kaga kai ba akan hatsari kake ba mai tafiya akan babur ko mota abi ka hatsari ko ko haka tunanin mu kuma yake sai ga a keke kuma ai zaka iya direwa ma ka bashi ko to ka dire ko ka kare wani abin mamaki ya faru nan layin sardunan rufin nan wata shekara wata tsohuwa ta zo gifta hanya ga mota ta tawo kun san dattawa ba ruwansu da dubawa gifta na ta yi mota ta dauke ta sai ga gyatuma a kan kafin mota na gaba to shi kuma da ita gudu yake da ya taku da ita tukuna dan na birkin da yadda ya tsaya kuma gyatuma ta gangaro ta irin murginawa a gabansu amma wallahi abin mamaki ko burgewa ba ta yi ba ta tashi tana irin dan abin nan irin dan rakin nan na razana da sauransu da aka ga bata ji ciwo ba ne dan sa hannu a aljihu sai dan dauko na ce ya hakuri eh tunda Allah ya sa baki ji ciwo ba ga wannan ya abin nan ta karba ta ne ta ta dauki kayan da take to amma abin mamaki kun san wani abin mamaki at the same time kuma kuma keke ya kada wani kuma ya karya shi abu to in kana tunanin shi keke ba shi da hatsari to ka gane aikin daga wajen Allah ne kuma yadda ya so haka da hukunta to ni'imar da Allah ya yi mana idan ka hau abin hawa babba ne ko karami da Allah ba ka jin nutsuwa ba za ka taɓa faduwa ba misali ai kana jin nutsuwa a ranka ko ka ji kawai ba za ka faɗi ba da izinin Allah za ka sauka lafiya ko to da Allah ya so sai ya sa maka tsoro kana hawa ka ji faduwa za ka yi shi kenan daga nan abin hawan ba za ka ji daɗinsa ba kai watakila ba za ka hau ba sai ka sauka to Allah sai ya hore mana irin wannan ne za ka yi tafiya kan jirgi kan babur kan mota kan jirgin sama ai yanzu mu a zahiri wanda yake rubuci cikin jirgin sama ai ya fi kowa shiga hatsari ko ya fi kowa hatsari mu a tunaninmu to amma mutum nawa ne suka hau jirgin sama suka sauka lafiya kuma a mota mutane suka mutu mutum nawa ne suka shiga mota suka sauka lafiya kuma a babur mutum ya faɗi ya mutu to wannan iko ne daga Allah sunna ce ta Allah ya aiwatar da wancan ma'ana ya zartar da aikinsa a kansa ya kubutar da wancan shi yasa Allah ce to ku faɗi wannan kalma wa ma kunna lahu muqrinin ba mu zama masu ikon tankwasa abin ba a'a horewa ce ta Allah malam yace wa amma sufunu fahiya min amali ibn adam kun ga dai shi jirgi ai aiki ne na dan adam ko falaysa al-imtina'u bi quwwatiha ka imtina'i dawab ai kun ga shi kawai kai ne ka zauna ka kera kayanka kamar a ce a wancan lokaci suka zauna suka sassaka tun da katako ne to yanzu kuma sai a ce ya zauna ya kera ko to misali kai ne ka kera gama abin mamaki baka da ikon kuma in zai nutse a ruwa ka hana shi nutsewa ashe daga nan zaka gane tafiyar da yake akan ruwa da izinin Allah kamar jiya darasin da muka yi magana yadda iska take kada su ko kuma iskar guda ɗaya ce wani yana gabar wani yana yamma wani yana kudu wani yana arewa kuma iska guda ce Allah ya ce da mun so sai mu rike iska ko wanne ya tsaya yadda yake yace ko kuma mu nutsar da su duka su nutse yanzu ba akwai wani guri ba a cikin tekun wannan menene wannan din America wani guri da ake ce masa menene ba mu da triangle ne ko menene misali jiragai nawa ne suka halaka a gurin an saki jiragai marasa direba su zo da kamara su dauka da kamarar da jirgin har yanzu ba a san ina suke ba wai a gano menene yake halakar da jiragai in jirgi ya bakan kai ta gurin shi kenan ya tafi har abada kuma wallahi har yanzu ba a gano ba kuma ba za a gano ba sai Allah ya so a gano saboda Allah shi ya san ilimin abin da ya ajiye a gurin Allah ka sanya dalilin rushewar Amerika ne a gurin saboda haka anan mu lura sai mana yace kun gaje gashi aikin dan adam ne shi yin ruwa amma me yasa dan adam ba zai iya hana shi ya afka cikin irin abin da sauran dabbobi suke na rike shi ba shi ma sai ya afka kuntu malam sai yace nace wayul haqu bisugun yace to za a hada da shi jirgi din as-sayyaratu kamar mota wal qitar da jiragen kasa wal da'irati da jiragen sama wasa'irul murakkaba abinan mu'abinan murakkabati da sauran abaiban hawa alhadidiyya na karfe le jami'a baina hawa baina sufuri mu hada tsakanin su da tsakanin irin wayancan jirage irin wannan tafiya din ta taso ga yadda ya kamata kai a musulunci zaka hau ka fito daga gidanka ka fito da kafa dama kace bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah kaga tun daga matakin farko ka fara tafiya cikin nasa da ka zo ka hau abin hawan kace bismillah majarai hawa mursa wa inna ila rabbina lamunqalib sai kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah abina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kowanne ka furta su sai ka kallaci gefarka na dama sai kai murmushi a wata ruwaya kai dariya don an tambayi abdullahi dan abbas an ga ya haura kuma yayi wannan sai kuma aka ga ya kallaci gefansa na dama yayi dariya sai wani yake tambayar sa daga cikin sahaba yake kamar yanda ka tambaye ni dinnan haka naga annabi yayi ni ma ne masa tambaya amma abinda annabi ya ce min lokacin da kai wannan zikirorin da ka tashi tafiya na farko ka fito a gidanka da sunan Allah da jingina al'amarinka zuwa ga Allah. Sannan ka zo ka ho abin hawa, ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah. Sai ce, To, da ka zo kai waɗannan kabbara, kai ta hamidi, kai ta halili. Sannan sai kai dariya ka kallaci gefenka na dama, sai Allah ya fuskance ka shi ma sai ya yi dariya, sai ya ce, Ina marhaba da kai. Ma'ana, ina marhabin da kai. sannan na maye gurbinka a gidanka da ni ne da lura da gidanka yanzu. Dacin kana gidan ba an bar maka jira ba? Ai, akwai abin da dole kai za ka tsare a gidan kana nan ko? To yanzu tun da baka nan fa, Allah sai ya ce ya yi replacing ɗinka. Sannan ya ce kuma ni ne yanzu sahibi a tafiyarka. Ma'ana zai zama ina tattare da kai ko ina tare da kai a cikin tafiyar. Na uku sannan cikin tafiyarka ba za ka ga tabewa ba. to Allah dan uwa na babu dadi cikin wannan al'amari wannan fa addu'a kai kana tafiya Allah yake maka irin wannan bishara Allah kai mana muwafaka saboda haka sai Allah mai girma da daukaka eh yake gaya mana cewa to ga irin abin da ake faɗi ibn al-arabi al-maliki yace ma yanbaghi li abdin baya kamata ga bawa an yada a qawlu hadha ya bar fadin irin wannan addu'a wa laysa biwajibin zikiruhu bil lisani ko da ambatansa da harshe ba dai wajibi bane wa innamal abin wajibu i'tiqaduhu bil qalbi abin da yake wajibi shine ka kudirce a ranka ka ji cewa Allah shi ke gudanar da al'amuran baki ɗaya da naka da na abin hawa ya ce amma annahu yusta habbu lahu zikiruhu bil lisani an so kuma ka furta da harshe bayan zuciyarka ta kudirce fa yaqulu mata rakiba wa khususan fi safari lokacin da ka hau abin hawa musamman lokacin tafiya idza tazakkara in ka tuna sai ka ce subhanallazi sakkara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma anta sahibi ya allah kai ne abokin tafiya ta cikin wannan tafiya ya ali fi safar wa khalifatun fi ahli kuma kai ne mamayina a gidana yanzu na baro gidana ba kowa allah kai ne shi ya sanya wani sahabi zai fito a gidansa zai je wajen madina kuma tafiyar da ɗan rata da ya fito ya addu'a irin yadda shari'a ta bayyana masa sai aka yi wata gobara sai ta cinye unguwarsu da aka ba shi labari gobara ta cinye unguwarsu gaba ɗaya bata farko gida ɗaya bai ce a'a ban da gidana ya ce gidana bai cinye ba ya ce gidana bai cinye ba aka ce unguwar ku fa ba unguwar suwa na suwa na kake ba ya ce kwarai da gaske ya ce to to wuta ta cinye unguwar ya ce to ni fa ban da gidana da suka tambaye suka ce me dalilin ya ce dalili na manzan rahama ce duk wanda zai fita daga gidansa fita irin ta musulunci yayi abin da musulunci ya kubarce shi to yadda ya bar gidansa lafiya haka zai zo ya samu gidan lafiya ya ce kuma na yi imani maganar annabi gaskiya ne kun san abin mamaki wallahi gidan nasa shi ne koshi wallahi da ya zo da ta zo gidansa ne ta tsallake ai baya nan yanzu Allah ne kalifansa a gidan ko to kuma Allah shi ne bai wasa ce ta cin take cin unguwa to kuma bisa umarninsa ya ce ta tsallake ta isa ta ci kadirun alaman ya sha to shi ne sai ake son mutum ya karanta wannan Allahumma inni a'udhu bika min wa asa'is safar ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wahalar tafiya kun san tafiya akwai wahala wa ka'abatil munqalib da tabewa na mummunar makoma ma'ana ya zama ta koma wata makoma tababbiya wal khawri ba'da al khawr sannan kuma da watsewar al'amari na bayan haduwar sa ya daidaita ina jin dadi Allah ka raba ni da wannan sai yace wasu ilman zari fi al ahli wal ma da kuma mummunan gani cikin iyalai da dukiya to da Allah ya za a yi kajin gina al'amarin ka zuwa ga Allah da irin waɗannan kalmomi sannan kuma har ka kaddata ma wai Allah ba zai tsare maka gidanka ba to shi imanin da ƙarya ne Allah ta mana muwafaka sai Allah ya ce waje al-muqarrib وجعلوا له من عباده جزءا نعم إن الإنسان لكفور مبين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce waje alulahu min ibadihi juz'a su wa'ancan mushrikan abin nan larabawa da annabi ya samu da wa'anda suka gabace su sai ya samu sun sanya wa Allah wani bangare daga cikin halittarsa wato kamar mala'iku sai suka ce mala'iku banatun lahi su mala'iku ya'ya mata ne na Allah wato kan abin nan kamar kala ko faru quraishin kenan kamar yadda kafiran quraisha suka fada wa ainihin me suka fada wa ainihin annabi ko wasu bangaren sahabbai Umar ɗan Karɗabi, a wata raku kuma Sayyidina Abubakar. Sai ce, To yanzu misali idan mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, mal'un muhatu kunna, suwa ya iyayensu kuma, sai suka ce ba na tusarawa iljin. ‘Ya'yan iyaye mata ko manyan matan aljanu ne su ne ainihin matarsa. Kun ga wauta ta tabbata a nan kewa. Ɗan ma bai dace da shi ba, matar ma bata dace da shi ba kuma abu a jingina masa a ce yana da yaya yana da ainihin mata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana ya halicci mutum da aljan ko tunda ya ce ma kalakatul jinna wal insa ko kenan Allah ne ya halitta kuma sannan ya dauke su zama matarsa sai suka ce banu sarawasul jinn wai manya manyan ƴaƴan aljanu sune matan nasa iyayen waɗannan mala'iku Allah ya saurare saboda haka anan li'annal walada juz'un min alwalid ai da wani yanki ne ko bangare ne daga mahaifi wal mala'ikatu min ibadillahi ta'ala amma su mala'iku bayi ne na Allah ai istabarru ba adal i'tirafi bi abinan bi ka abinan na'am istamarru sai suka zarce ba adal i'tirafi bayan fa sun yadda can bayan mun ji an tambaye su waye Allah suka faɗi waye Allah ne ko kuma Allah ya bada amsa za su ce Allah ne to amma abin mamaki bayan faɗin wannan da suka zarce da furinci bi khalaqiyatil lahi alami alal aqidati al da cewa wato tsari na Allah ko siffa ta Allah kamar halitta ce irin ta su wannan tunani ne wanda yake batacce shi yasa Allah ce innal insana lakafurun mubin shi fa mutum alqa'il ma takaddama mai faɗin irin wannan magana kai yana da yawan kafirci kuma kafircin wanda yake mabayyanin kafirci kamar yadda Allah madaukaki ya gaya mana yace wa huwa allazi ahyakum summa yumitu summa yuhyi sai yace innal insana lakafur lalle mutum mai yawan kafirci ya ga abin da ka faɗa na tsarin Allah can shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza yanzu kuma ka zo ka ce kuma yana da kaza a cikin halitta Allah ce innal insana lakafur sai Allah ya ce har yau أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين نعم الله ما دوكاكي yace am اتخذ مما يخلق بنات kuma cikin abin da ya halitta ne zai zai riki ainihin ƴaƴa mata li nafsihi ga karan kansa wa asfakum ay akhlisukum bil banina ko kuma ya kebe ku da ƴaƴa maza yanzu haka zai yi da Allah wannan rabo kai tilka idan kismatun zai ba wannan kaso in dai haka ka sanya duk wannan kaso an yi zalunci cikin sa ku jingina wa Allah abin da ba ku so ko kuma ku jingina wa kanku daga cikin halittar Allah abin da kuke so to irin wannan kaso akwai zalunci cikin sa shine sai Allah ya ce har yanzu ka toka shi na wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib
to tunda haka ne ya abin da ba ka son ka za ka jingina kun ga ɗai cikar imani manzan rahama ya ce imanin ka ba zai cika ba sai ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka wannan shine imani na hakika ka ji cewa kana son ka samu walwala kana son ka samu kwanciyar hankali ka samu wadata ka samu hutawa to ka ji haka ɗan uwanka musulmi in kake son ya samu irin wannan yanayin da kake sha'awa ka ki kuncin rayuwa ka ki ainihin talauci ka ji cewa ba ka son wannan musibar talauci ko kuncin rayuwar ya shafi dan uwanka to wannan shine imani na hakika to ya abin da ba ku san za ku jingina wa Allah ya ce ga fasai fasuna wai za ku shira ahadu idan ɗayan su aka yi masa bishara bi ma qaraba lir rahmani da abin da yake gayawa ko yake buga shi ko yake jingina shi zuwa ga Allah wanda yake ubangijin rahama wanda ya halicci kowa da komai ai ja'alahu ma'ana shahuban bi abin bi nasbatil banati ilay suka sanya irin wannan shubuha na kamanta ƴaƴa mata da Allah cewa ƴaƴan Allah ne ko mala'iku ƴaƴan Allah ne mata me ya sanya ai shi in dai da ne yushbihul wa abin nan yushbihul waladu bi walidihi ko to kuma Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un ko babu wani abu misalin Allah kuma yace huwa samiul alim to su an buga musu irin wannan misali zalla waje ku musu wanda daban mutum idan ya ga watannin haihuwar matarsa ko kwanakin haihuwa sun doso a ɗabi'a ta larabawa jahiliya da annabi ya zo ya same su cikin wannan tsari to bai cika zama a cikin gida ba sai ya rika ɗan gefe kansa a wani gefe kar ma wai matar ta haihu ba ga ta a gabansa a ya fito a ɗan kai masa labari to shine sai Allah ya bamu labari yace don an buga musu an ma'ana in ai musu bishara an musu albishir da cewa matarsu ta haihu kuma ta haifi ya mace dalla waje ku musu wata sai kaga fuskar sa ta kaskanta ta turbune ma'ana abasa zai ta murtike mutagayyiran tagayyirin mugutammin kuma jirkita irin na mai fushi ma'ana habibin yana mai bakin ciki shi yasa Allah ya bamu labari yake cewa wai za abinan bishira aduhum bil abinan bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi ko min su'i ma bushira bi ayyamsuku abinan ayyamsuku ala kun ehe am yamsuku bil turab wai zai rike wannan a wulakance kuma kawai ya je ya tona rami ya binne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai abin da kake kinsa kuma ka jingina wa Allah saboda haka anan sai Allah yake gaya mana wa huwa kazimu ai ma'ana mumtalikun gamma yana cike da fushi wai an ce an haifa masa ya mace to ya kuma kake jingina wa Allah sai Allah ya ce to ka fa super mata na أَوَمَن يَشَاءُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
kun ga wannan yana tabbatar mana da mace ita an halice ta da ado ne ko mace an halice ta da ado ne bai kamata mace ta zauna cikin tsari mara kyau ba matukar tana da hali in ba ta da hali gwargwadon iko gwargwadon in tana da miji gwargwadon abin da mijinta yake da shi ya mata sutura ta kyautata jikinta ta zamo mai wanka da tsafta don Allah madaukaki ne ya tabbatar mana yace aw man yunashabu fil hilyati yanzu a ce wanda aka rene shi cikin ado wanda aka rene shi cikin ado ai ka san wahuwa filki sami gairu mubin yanzu ka je ka same shi a filin daga ana ta gwagwarmaya da shi kuma in ya shiga in ba dole ba dole in ba dole ce ta kai shi ba me zai kai shi ya shiga ai sai dai dole ko yanzu misali ka dauki sahabiyya ai suna bin abin nan suna bin dakarun annabi fagen yaƙi ko? To amma, ai ba suna bin su don su yaƙi ba ne, amma wani lokaci kuma idan yaƙi ya kwabe, to matan famiƙewa suke su sa su. Ka ɗauki irin su bin Muhammad, ka ɗauki irin su bin Musulai. Wanda wata ran mijinta ya samu rauni yadda kafirai suka taka shi da toron giwa a girginsa sai zama na baya iya tafiya yana jinya kuma gashi shine kwamandan yaki abin mamaki a inda za su tsaya gurin da aka keɓe masa don ya tsaya ya rika ainihin gaidin ɗin su da ƙarun yana ƙarfafa musu gwiwa duk da ba shi ne kwamandan ba a lokacin amma in yi magana ɗin suka yi zan sake zabar za su ji ƙarfi saboda ga jari yana zuga su kuma yana faɗa musu su yi kaza kaza ya kamata su yi kar su yarda su yi kaza in sun yi kaza akwai ba sai yake wa mata sai ce kin gani ba na wato yana son mutum da kuja da mata kin gani sai ce mata sai ki koma cikin ainihin mata can da ake lura da kin ga halin da nake kada yaƙi ya ɓaci waɗannan su ci riba a kan musu ko a nan su kashe gyara su kashe ni kada sai ta ce ina ba zai yi ba ya ta ce wallahi ta ɗaga yatsa ta ce wallahi zan yi yaƙi tukura har sai raina ya ƙare ta ce ba zan bari a nan a kashe ka ba sai raina ya ƙare Allah ba irin ni da kai da matanmu ba dan kusurniyar bera a daki zai koro mu dai ba haka yamma yoyo ne haka muke kusurniyar bera a daki ka dan yi barin tun da baka saba jin sa ba sai ka fito da gudu motsi nake ji maka kashin gado to ita ku dama ai matsorace ya ce ko haka ita ma bayan ka za ta fito da ku to kuma shikenan sai ka ji ana ina fitilan nan take to ai na batta tana daki fitilan to daga kai har ita sai ka samu ba wanda zai iya shiga kuma ya dauko fitila sai ka ji ana maza a karɓo mana fitila kun kaza ko to amma ita gashi ta san mutuwa za ta ce wallahi ba za ta bar gonsa kuma in ba za ta bari wani abu ya shafe shi ba sai dai in ranta ne ya kare to bare irin su ummu amma ita daman a filin dagar take ita likita ce tana treatment ɗin wa'yanda aka yi wa rauni amma abin mamaki tana tsaye da gwami a gefenta in ka gari ya abin nan yana gaba zai kula ka yana kallon kamar mace ce da ta da ya dan juya kaɗan sai ta kwamɗe masa wuya kai kwado ya mutu shikenan an gama da shi wata rana sai wani daga cikin kafirai a wani yaƙi sai ya lura tana ta'adi ya zaburo babba ne annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce ihzar ya ummu ammar ihzar ihzar dago wannan da za ta je ta ta hange kafiri ya rasu wallahi tsanin da suke yin abin nan suke kafa tanki wallahi shi ta cire ta rike yana zuwa ya kawo mata sara da takobi da ta sunkuya saboda ƙarfin tsaran wallahi sai da ya faɗo akan doki kafin ya tashi ta karya masa wuya kai kana nan matar ka dai ta tafi shi ba kawo mata abinci ba ko Allah ya kawo ba za ta taimake ka ko ina ba yawa in ka gaba an ka ga abin nan ɗinta da riyarta da fara'arta da wani haba haba ta shikenan ka kawo mata abin da ta shi su ko wa'ancan Allah suke so tsagwaran san Allah suke wallahi annabi yana zaune sai da ya miƙe tsaye daga hannu ya ce Allahu akbar saboda abin da iga tayi ga manoma nan a cikin su ɗaya daga cikin manoma annabi a cikin gonar ta yake shiga ya sha ruwa a lamfari ta Allah kai mana muwafaqa to karka ji an ce awalami abinan awaman yana shaku fil hilyati yanzu a ce wanda aka rene shi a cikin ado wa huwa fil kisami ghairu mubin to in ta baci mu'minai kamar mazan sai ta a wancan lokaci Allah madaukake ce waje alu har yanzu sun sa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa na'am أشهدوا خلقهم ko kusa ستكتب شهادتهم ويسألون to ai sun faɗi babbar magana ne shi ya sanya Allah ya ce wallahi wallahi za a rubuta wannan shaidar da suka bayar za a rubuta ta kuma sai an tambaye su akai me yasa waje alul mala'ikata alladina hum ibadur rahmani inasa sun maida mala'ikun Allah mata ƙarya ta farko ke Allah ya ce to hadaru kalqahu sun halitti lokacin da Allah yake halitta su sun zo gurin hatta arifu har suka sani annabi inasu au shahidu ko kuma sun yi shi suna da shaida ne kawai bil hadasi wa takmil kawai irin sake-sake da riyaliyar zuciya au bi taqalidi abaihim fi zalika ko kuma kawai suna jin maganganun iyayensu ne su ma suke faɗi irin wannan cewa mala'ikun Allah ‘ya'yan Allah ne mata Allah ce to wallahi za mu rubuta abin da suka yi shaida ne a kansu kuma za mu tambaye su in ji Allah dan Allah ya ce sa tukutabu shahadatuhum wa yus'aluna an hafil akhirati wa yurattabu alaihim al-iqab saboda haka za a jera musu azaba ɗaya bayan ɗaya fa haula'i wayannan kafirai kafaru sun kafirta min salasati awjuhin ta fiska guda uku alwujuhul awwal fiska ta farko ja'alu lillahi walada sun sanya wa Allah da sun ce Allah yana da da nabi kuma ja'alul mala'ikata alladhina hum khiyaru khalqillahi inasa sun sanya mala'ikun Allah wa'inda suke zababbun halitta la ya'asuna Allah ma amarahum sun sanya sun ce mata ne na uku kuma shine fadin Allah suka ce Allah yake cewa wa qalu har yanzu قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرسون to karyarsa ta uku kenan yanzu karya ta uku kenan suka ce ai wai bautar da suke wa waɗannan gumaka suka ce lausha Allah kuma abadana don Allah ya so ma aida ba za mu musu wannan bautar ba da kake kallo Muhammad fa ibadatuna iyyahu bi mashi'atihi saboda haka wai bautar da suke wa wayannan gumaka ko masu bautar mala'iku suke wa mala'iku bauta ko kuma masu bautar wata ko rana ko ko ba suka ce da mashi'a Allah ne wai Allah ne ya so haka fa huwa radin biha Allah ya yarda da ita to wannan ƙarya ta kuke kenan da suke Allah ya ce malakum bi zalika min ilmi kuma alhali ba su da ilimi akan wannan Allah madaukake ce in hum illa yakhrusun wallahi ba komai suke ba face irin faɗin ya kawai tunani da irin na zuciya da riyariya da sake-sake na rai kawai ai yukazzibu da fihi fa yatarattabu alaihim al-iqab saboda haka hukuma ta hawkawa a kansu sai Allah ya ce am atayna أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
Allah ya ce wa amina am atainahum kitaba haka ne wannan ayar am atainahum kitaba shin ko mun ba su ainihin wani littafi ne min qablihi kafin zuwan wannan alqur'ani bi ibadati ghayrillahi a cikin littafin sai aka ce to za ku bauta wa wani Allah ma'ana duk abin da kuke so ku musulma mun ba su wani littafi da yake wannan umarni Allah yake tambaya fa hum bihi mustamsikun kuma suke riko da wannan lam yafa'a zalika wallahi hakan bai taba afkuwa ba kuma ba zai faru Allah ya ce bal qalu بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة Mm.
وإنا على آثارهم مهتدون
kun ga wannan aiki ne na jahilci domin in ban da jahilci wai ka ce kai gashi annabi ya zo da ainihin mu'ujiza wacce take nuna shi annabin Allah ne manzon Allah ne kuma abin da baka taba gani ba karikun ne lil adam amma ka ce ƙarya ne ka riki son zuciya kuma ka ce kai iyayenka ba za su yi maka ƙarya ba saboda haka kai za ka yi koyi da su wannan jahilci ya kai matuƙa Allah ya ce suna cewa inna wajadana aba'an ala ummati amma mun samu iyayenmu ne kan wannan addinin kawai da kaga muna yi wa inna kuma mu dinnan da kake kallo ala asarihim mashuna mu masu tafiya ne akan sa ba za mu gushe ba kuma mu huta tuna bihim kuma za mu rika shiriwa da abin da suka yi ma'ana za mu rika yin irin abin da suka yi kai ita kadu anna aba'ahum kanu mutadina wai sun kudurce iyayensu shiryayyu ne wa annahum mutaduna ka aba'in saboda haka su ma shiryayyu ne kamar iyayensu wala yatrafuna dariqahum saboda haka ba za su bar hanyar su fi ibadati ghayrillahi wajen bautar wani Allah Allah madaukaki yake nuna mana yace to wa kazalika وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير قال مترفوها Mm.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون haka ba sai ba yanzu ba sun wuce ba dan alqur'ani ga mun sallah ba su to har yanzu akwai kuma masu wannan dabi'a shi yasa alqur'ani kullun sabo ne wallahi shi yasa alqur'ani kullun za ka ga sabo ne baya ba saboda masu wannan dabi'ar ba za su gushi ba har kiyama ta bari ma'ana har lokacin da annabi Isa zai zo ya kai da za a kai yadda za su yi sauran musulmi kun ga kuma karshen duniya ai ya zo ke idan muka duba dogon hadisin yadda yake magana lokaci yana yana yana hararar muhaimi saboda haka Allah ya ce kamar haka ne muka aika ma'ana mun aika kafin kai ko ba wata alƙarya da muka yi mata aike ma'ana muka tura manzo da littafi daga cikin alƙaryu muka tura wani mai gargaɗi illa ƙala mun tura a cewa inda muka yi wa ni'ima a cikin sune al-mutar wanda mun ba su ni'ima mun ba su mulki mun ba su kuɗi mun ba su mun ba su duka suna da abin da ake bukata kun ga daman tada ce ko ɗabi'a duk inda aka ce wannan mai mulki ne to akwai buƙatar kuɗi a ƙarƙashin mulkin sa akwai buƙatar jama'a akwai buƙatar ƴaƴa akwai buƙatar mata duka wannan sai da shi mulkin zai gudana yadda yake tafiya shi ya sanya in kun lura lokacin da Allah ya baiwa abin nan eh, ɗaluta abin nan ya ba da izinin zai zama suka ce su ɓangaren yahuda suka ce a ai shi ɓangaren talakawa ne sai a zai zama mai mulki a kanmu ko saboda shi yana ɓangaren su lafi Allah ka samu tashi a nan su lura sai suka ce mu dinnan da kuke a- Allah yake cewa in mu ba wata alƙarya da zamu tura musu ne gagadi face masu ni'imar imtan cikin ta sarakuna ne masu kuɗi ne wanda muka ni'imta su da ni'ima daga wajen mu face sun nuna wa wannan manzon da ije musu da aike din ko kuma wa kum ru'asa li'um abin nan li'annahum humul muntafiquna bi tilkal aqaida إذ بها يستقرون على الضعفاء فيأخذون أموالهم ويتمتعون بها face sun yi roƙo su waɗannan shugabannin da dukiyar ainihin mai talakawansu da dukkan wani abin da ake bukata su rika jin daɗi da ita kamar yadda suka ga iyayensu suna yi sannan kuma idan an gaya musu gaskiya su ce a inna wajadana aba'ana ala ummati mu haka muka samu iyaye mu kan irin wannan addini wa inna ala asarihim muqtaduna kuma akan wannan ainihin addinin mu ba da shi muke koyi ma'ana mu tabi'u da zamu bi wa in kanu alal batil kuma ko da ƙarya suke mu ba su zami ba wallahi wata ran gere iri wani mutum yana nake ji a kunne na yake cewa su iyayensu ko akan ƙarya suke azumi su tun da can duba a ce ƙarya bane abin da suke kai sai ya fita za su mata ko akan ƙarya biyan suke mu za mu bi su saboda haka ba abin da ya shalle mu irin gadara da confidence yana yana magana yana jin shi wani wai ko wani malami zai dan yi abin nan kawai ya dan yi masa kutuko idan magana da yake ta izza ce to ba wanda ya kula to kai ka kula shasha ne mutumin da kake nusar da shi hanya kuma ya zauna ce maka kariya ai ka kamata kai faɗa da shi kuma addu'a ya kamata kai masa ta shirya kuma ka ji tausayinsa saboda abin tausayi suka ce mukuta nuna mu masu koyi Allah ya ce wani ka gaya musu qala awalam jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ya ce to ka gaya musu ya Muhammad ayyanta bi kula zalika al-ma'abinan ma'amur allazi zai shin za ku abin nan za ku ki bin abin da shi wannan manzo mai gargadi ya zo muku da shi ku bi iyayen ka gaya musu a walau ji'itukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba ko da abin da na zo da shi gashi a zahiri kuna kallon ya fi abin da iyayenku suke kai shine mafi shiriya yanzu haka za ku bi iyayen kado suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu kawai fa abin da ka zo da shi mun kafin da shi ba za mu yi bane to fa kullu ummatin qalal li nazir kowace al'umma da ta gabace ka ya Muhammad Allah yake da rashin annabi sun fada wa manzon su haka hadal kalam irin wannan zance fa jama'u kuma suka taru akan haka din faka annakum ummatin wahidatin min al-kuffar kai ka ce al'umma guda ɗaya ce gashi ba su hada zamani ba fi makanin wahidi kai ka ce a guri ɗaya suke gashi ba su hada guri ba wa zamanin wahidin kai ka ce a lokaci guda ne alhalin kowanne lokacinsa daban amma abin da suke faɗi kuma iri daya Allah maɗaukaki ya ce to ka gaya musu haka sai Allah ƙarshe ya ce mana فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Allah Allah ka yafe mana kurakurai Allah ka yafe mana kurakurai Amin. Allah ya ce fanta kam abin nan fan ta kamna min sai muka ɗanɗana musu azaba su waye almukazzibi na masu ƙaryata wannan lilmunziri na ga wanda suke masu gargadi muka ɗanɗana musu azaba Allah ya ce fanzur kai fa kana aqibatul abin mukazzibina yanzu duba ƙarshen waɗanda suke ƙaryatawa yaya ƙarshen al'amarin su ya zama wanda suke ƙaryata manzanni ko kuma wanda suke ƙaryata masu gargadi yaya ƙarshen su ya zama Allah ya ce ka duba ka gani kai mai hankali yaya ƙarshen su ya zama saboda haka shi yasa Allah ya gaya mana alam da kulikil awwali sun wani tabi hukumul akhir sai ce kazalika na fa'alu bil mujrim har yanzu haka tafiya take tafiya yau idan misali ka zo ka kashe ni dan ban yi maka ba saboda kawai ina cewa Allah ya ce to sai Allah sai ya kawo wani kuma abu shi kuma sai ya faɗi wanda ya fina wa zafi kuma haka tafiya zake ta tafiya wallahi har kiyama ne ta tsaya Allah ka sa mun dace Allah ka shirya da mu
takarda guda ɗaya ta neman addu'a ne na ita cewa ta yi shekara sha biyar tana rashin lafiya na shekara sai da ta neman addu'a a nan kuma sannan ta ce tana da lambar ma kuma ga lambar ta ta kawo sannan ga ta yi da ita ba wa mutum baya
a wannan baiwar Allah Allah ka fitar da ita daga halin da take ciki Allah ka fitar da ita daga halin da take ciki sannan ina ba ta shawari ina ba Allah ke take nan cikin jami'a saboda haka idan muka duba dubbun nabawiyya na ibn qayyim al-jawziyya wallahi wallahi idan mutane musiba ta same su sun rasa maganin ta su koma zuwa ga Allah na farko su ga wace irin tafiya suke a addini shin suna bin Allah ko kuma sun saba masa bin ainihin gargajiya suke mataki na farko kenan idan suna bin Allah to shi kenan matakin farko yayi kyau in kuma gargajiya suke bi to su sauka su dawo kan addinin Allah su nemi gafarar sa na biyu idan cuta ba ta ajali ba ce wallahi a samu ruwa a karanta fatiha kafa bakwai sau bakwai shi ne arba'in da tara kenan a karanta ta a cikin ruwa wallahi ciwo ko a ciki yake ko kuma an rasa a ina yake aljani ne ko waninsa wallahi a yi wannan tsawon kwana uku da izinin Allah in dai akwai imani Allah zai kawo waraka wannan in dai ba cutar mutuwa ba ce kun san wani abin mamaki sati biyu da ya wuce wani ya kira ni a jama'a ya ce malam da Allah an bani lambar wayar ka yi haƙuri ni ba ka sani ba a jama'a ne ya ce muna da yarinya ne tana fama da wani irin ciwo mun rasa shi ba aljani ba ne shi menene mun je asibiti har mun gaji ƙarfinmu ya ƙare to asibiti mun sani ai dole sai da kuɗi ko in ba kuɗi likita ba zai saurare ka ba kuma in kai dace ya duba kana magani zai rubuta maka to ba sai kana da kuɗi ba ka sayo wannan fa in kai sa'a ya duba kake sai ya ce mun sha wahala sosai malam don Allah me za mu yi mu samu mafita wannan abin da na faɗa muku wallahi shi na gaya muku sai dai shi ya faɗa min wata matsala da take faruwa in abin zai tashi sai na ce to su haɗa da ayatul kursi ita ma kafa arba'in da tara in ce su yi mata haƙ ya ce kuma ba ta bacci kwata-kwata na ce to don Allah ka tsarkake zuciyarka a samu wani da kai da wani ku samu ku haɗu ku biyu ko ku uku ku karanta wannan addu'a din akwai wa yarinyar ta sa hannunta na dama ta ɗiba ta shafa ku sannan a baya wa uwar ta wanke ta in ba za ta iya in za ta iya kuma ita ta wanke kanta da kanta in ce da izinin Allah za ta yi bacci kuma wannan hargagen da take suka za ta dai after three days sai ya kira wani sai ce wallahi malam na tafi yin aiki ina tafar gaba na kira gida na ce ya labarin wance suka ce tun jiyan nan dai da aka yi mata kaza tana kwance tana ta bacci Allah ya kawo mata su sai na ce to alhamdulillah sai ce to idan muka zo ko in an zo kwanciya tana jin wani abu zai kamar zai rubuto a kan ɗakin sai na ce matsala ce ta shekara wannan fa ba sihiri ba ne ba saddabar ba ne yana nan cikin littattafai na dubbun na sai na ce a samu ganyen magarya ya samu garin habbatin sauda a zo a haɗa shi a tusa shi a rikai mata a rika ɗakin da take ba a lullube ta na da hayaki irin yadda boka ya suke ba don boka zai sa a lullube ka da hayaki da wuta ka je ka faɗa kan garwashin maka kuma na ce to ba haka ake ba babu laifi tana cikin hankalin ta ko mai hankali ya ɗan sa hayakin a gaban da ya ɗan buje ta haka a fuska sai na ji ya yi doguwar ajiyar zuciya sai ce malam aida na je kai da can hayaki wani da imamu hayaki ta yi sai a lullube ta da katon barbo a ciki daga zaka ba in ji abu zubin lafi in ji a musulunci babu irin wannan hayaki to yan zancen da ike maka yarinyar ta samu lafiya waccan musibar da suka yi sama da shekara ba suna fama ya ce wallahi karfin su da ya kare a to me yasa dan uwana idan musifa ta kai musifa ka zo gun masana na zahiri sun duba ka sun duba ka sun sake duba ka abu ya ci tarto kuma zuwa ga Allah alhamdulillah yanzu da yawa jami'an mu na lafiya akwai masu bada wannan shawara in suka ga san ma san ma abu ya ce ka koma ka nemo wani abu a gida da ba a irin wannan amma yanzu tunda addinin musulunci ya ratsa kuma musulman ne na hakika kuma sun karanci alqur'ani wallahi ba fariya ba muna da su tili suna na cikin abin nan ma'aikatan lafiya saboda haka za mu baka shawari da ce ka koma ka je ka nemi abin nan din gida maganin gida Allah kai mana muwafaka to da Allah duk wanda irin matsala ta same shi ya gwada wannan ya kai dan lokaci ya tafi wallahi ya ba mu labari shi ibnu kaima akan cutar da ta same shi ya sanya ya fitar da Fatiha da dalilan da take da maganin da take amma wani lokaci za mu iya bayani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.